أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله gode Allah tabaraka ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna bakwai ga watan rajab hijira na ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu arba'in da hudu da ya daidai da talatin ga watan januwari da shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun dawo kan karatunmu na bulugu maram min jami abin da bila haka muna cikin kitabu saba kan babin nan da yake magana a kan salatul idai babin da yake magana a kan sallar idi guda biyu sallar idi na azumi da kuma na layya wanda a karatun da ya gabata mun karanta hadisan da suke magana akan kabbarori da liman zai yi da kuma wanda mamu suna za su na biyawa idan liman yana biyawa kabbarorin da ake yi a cikin idi kabbara da ake karantawa har wanda kabbari a yi magana a kansu yau kuma za mu tashi a kan hadisin da yake magana a kan karatun da ake yi a sallan idi وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الاضحى والفطر بقاف واقترب واقتربت واقتربت الساعه واضطرب اخرجه مسلم يجي وعن ابي واقد الليثي daga abi waqidil layzi radiyallahu anhu Allah ya dare shi kala ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karo fil adha wal fitr ne tsiyara mutum da sabata gare shi ya kasance yana karantawa a cikin sallan wato layya babbar sallah wal fitr da kuma sallah azumi bi qaf yana karanta qaf wa iqwaq wa iqtaraba sannan yana karanta iqtarabat as-sa'a akhrajahu akhrajahu muslim musulun ne fitar da wannan hadisi wannan hadisi kuma yana magana ne akan abin da ake karantawa a sallan idi na azumi ko na layya ta ne sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta qaf suratul qaf ko kuma suratul qamar da take cewa iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar wannan surorin su ne aka rawaito cewa annabi tsira sallallahu alaihi wasallama yana karanta su a sallan idi to malamai sun yi magana imamun nawawi ya nakalto a cikin sharhin da yawa muslim cewa malamai sun ce abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta waɗannan surori saboda abinda surorin suka kunsa na daga maganan tashi bayan wannan rayuwa sannan ba da labarin al'ummatan da suka gabata da kuma halakar da makaryata da karyar da suka yi sannan kuma da kwatanta yadda mutane za su warwatsu yadda suke watsuwa ranar idin nan kowa ya fito ta ko'ina na bayyana aka za a watsa filin kiyama sannan da yadda za su fito daga cikin kaburburansu kamar wato wasu fari ne an taba suka tashi sama wannan abubuwa suna cikin abin da darasi ne a cikin a waɗannan surori kamar da makaranta maganar sallar juma'a liman ana so ya karanta nan ba surorin da za su jawo hankalin jama'a to nan ne ma sallar hiri alaihi salatu wasallam yana karanta waɗannan surori ne saboda su jawo hankalin mutane su gane abin da surorin suka kunsa na magana tashi da za a yi bayan an gama wannan rayuwa ta duniya kisa idan ka duba za ka ga sura tana farawa da cewa qaf wal qur'an al majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafirun hadha shay'un ajib ay zamitna wa kunna turaba zalika rajulun ba'id قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حبيب بل كذبوا to kaga nan har zuwa nan wajen barkar da bilhassi lamma ja'an ku fi amri marij a nan wajen kaga waɗannan ayoyin suna magana akan tashi tashin da za a yi ba an yi rayuwar duniya bal ajibu an ja'a mun dole suna mamaki za a ce wani mutum a cikin sun aiko shi sai kafirin su ce kai wannan kan ai abu ne mai ban mamaki za a aiko mutum ai ko mala'ika ba ne zai babba da gaba sannan abin da yake ƙara wasu mamaki a yi zamit na hukun na turawa bayan wai sun diddige sun mutu sun zama kasa a ci za a tashe su kuwa wato yana abin mamaki ne da hankali ma ba zai kama wannan ba Allah ta baraka ta'ala ya ce mun san abin da kasa ta kunsa da abin da ke cikin ta gaba daya a wajenmu ne littafin da yake kiyaye dukkan abin da na arziki yake yana nan a mu su dai sun karyata gaskiyar da ta zo musu ne saboda haka sun kasance a cikin rudu a cikin bata shi ne Allah ke ba su labari a banin zurnar sama'i ko su zoɓa kai ganai na a waziyyar na hawa mala min furuj wadar da mazan na hawa tsaye na fiya rawa sai wa mutu na fiya min kulli dojin da hij tafsiratan wa zikira da kulli abdin munib ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونخل باسقات لها طلع النبيذ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج kaga a wannan nan ana faɗa musu irin ni'imomin da aka musu wanda ya kamata kowa ya lura kowa ya lura cikin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi Allah ya ce ba za su duba sama bane su gani ya aka gina ta aka sa mata fitullu da kawa ga shi tana nan tana haskawa ga tauraro ga taurari ga wata yana haska sama sannan babu wani wajen da ya so ya tsage a sama ba wani wajen da ya wani iri yanzu ce kai ya kamata a toshe wani wurin ya ya ya ya ya tsage ko ya wani abu kamar da ko ya huje kuma wallan da madadna hawa sai na biya rawasiya kasa kuma aka shimfida ta gadana ba za ka ce wani yanzu a kasar da suna jujjuyawa ba sai dai wurare kaɗan kaɗan da Allah zai nuna aya a ciki amma yawancin jama'a ba sa ganin wannan kana da za ka aiki ba za ka ji ya juya saman ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama ba kana tafiya ba za ka ji abun ya juya ba kana tafiya a kanta an zuwa mata zuwa zuwa kanta sannan aka fi aka fidda tsirrace tsirrace a kanta wa batna fiya min kulli zawjin bani ga tsiro yadda kake so gashi nan kai abin sha'awa yayi akan kasar nan ka noma ka ci abinci kai komai Allah ya ce wannan duka tafsiratan wa dhikra li kulli abdin munib waɗannan abubuwa da Allah ya yi abun lura ne kuma mu azantuwa ne ga dukkan bawa bawa mai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce wa nazala min samai ma'an mubarakan fa abatna bi jannatin wa habbal hasid kaga Allah ya saukar da ruwa daga sama ruwan mai albarka ga shi ne sai dalilin wannan ruwan sai aka tsirar da aljannati wato lambuna masu kyau gwanaki masu kyau da wannan ruwan har ma abota za su yi za a girbi a girbe su ya gama an samu amfani da za a ci wannan duka Allah ne saboda ka ana karatun surar nan ana karantar da kai ne ka tuna wannan ni'imomin da Allah ya maka sannan wa nakala ba su tafi na kalar umarni ga shi nan ga yan dibino ga dibino mai daɗi idan ka tauna ka ci inda a lokacin ana magana da su kafiran martan nan suna ganin dibino ga shi nan ake gaya musu shi Allah ne tsirar musu shi ya kawo musu shi to haka dai aka ta magana ba an gama wannan an yi wannan maganganu abin da shafi imomin da aka mana aka ce rikkan libadu a yana min don tambaye ta ka zan karfi wuce ka zama ƙaunar ƙaunuhin ba ka zama adana wa ƙalu ka zama ƙaunar ƙaunuhin wa ado a sahabu rasu da sambo wa ado ku ado iwa da zuci na kuma ka an shigo da magana sauran al'ummatan da aka yi kafin tunda ya dama yadda surori suna ba da labarin tashin kiyama suna ba da labarin al'ummatan da suka wuce kazzabar kaulan qawmin wa adu wa fir'auna ko sun mutanen adawa sun kareta mutanen annabi sun yi karya su ma sun kareta annabawan su akwai ashabur rasi da samudawa duk sun kareta da bayan an faɗi wannan أفإلا بالخلق الأول وما في لوح المثل الجديد to a ba an yi wannan aka yi maganar halitta ai allan da ya halicce ku shine zai dawo da ku ya kawo ku cikin wannan duniya ku sake rayuwa a cikin ta ya tashe ku duk dai allah ne zai muku wannan to ba an yi wannan maganganu sai aka yi magana kuma halakar da waɗanda ba su ji ba wanda ba su yarda da wannan wa'azin da aka musu ba gaba daya masu karyatawa da suke cewa idan mutum na kunna turaba za ta kira jimin bayi to daga nan Allah zai halakar da su za a halakar da su da wannan sura ta kunshi wannan abu a ciki suratul kaf da yi bayani a kai har a zo ganin yan jahannama sun shiga yau mai kulli jahannama lim salatu da kula min mazi yan wuta sun shiga wuta Allah ya tambayi wutar ya ta ce ko akwai tsari ne a sake kara mata mutane ta ce ko a kawo ƙari a zambi ba ta gajiya a yi magana wanda ta wana da su karaye da su da wanda suka yi abin suka yi abin kirki da su ko kai abin banza da su wa kala kari mu hada ma da gari a ci alki abin jana na kullu ka fara na liman la yi kai da mutu da muri allazi ja alma allah ila na kar ba alki abin da bishe ne kaga an yi magana ka san ba har allah da mani duk a cikin suran da suratul kaf ta yi magana akan yadda tashin kiyama da maganan al'ummatin da suka gabata shine ka zo sallan idi kai ne man sai ka karanta saboda hankalin mutane ya dawo kan nan sannan raka ta biyu karanta in tarbata sa'a a sallan idi haka ake so saboda ita ma wannan tana magana akan masu karyatawa wanda su da Allah su da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama suka ce to in haka ne su a kawo musu shaida da za su gane haka shikenan suka ce wannan watan sai ya sako ya tsage biyu ya rabe ya koma ya hade in an yi haka da za su yi imani shi kenan aka yi hakan kuma amma ba su yi imani ba sai ku tara ba su sa'a tuwon shakkar kama ba da tashin kiyama ya yi kusa wata ya tsage ya rabe gida biyu ya dawo ya hade har yanzu ka duba za ka gani ya rabe gida biyu ya dawo ya hade ne har yanzu ka duba sosai to Allah ya ce tashin alkiyama ya yi kusa tunda watan ne rabi biyu da hadi gaba daya wayyar wata yuridu wa yaqulu sirru mustabir kaga dai gashi su suka ce ai an yi amma suka ce a wannan kai zabi ne bayan an yi sun gani sai suka ce zabi ne kawai wa kazzabu wa tabu awahu wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzajar ni'matun ni'matun ba'd hikmatun baligha ma tughni nubuwah to duk abin da suka gani kare rawa su kai ba su yarda ba suka ce ziri ne suka kare rawa suka bi sun zuciyarsu kuma gashi an kawo musu labarai gashi ne wanda ya kamata su amsa amma su yarda amma ba su yarda sai Allah ya ce sai a wannan ranar ne za su yi inda za su inda za su shiga kushe a nan saro muku jiyar jira su da annan jira da mutashar ran da za a fitar da su ido ya gola gola ba inda za a shiga ran da ya kiyama ke ko ya kare a wannan rana to anan ma sai a kawo maka al'ummatin da su gabata kazzabar kaulan qawmi fa kazzaba aduna wa qalu jununun wa dujur nan ma aka yi wannan magana sun kai ta annabawan Allah aka yi magana adawa sun kai ta annabawan ada sun kai ta annabawan Allah su ma da su da annabi hudin wanda ya kawo musu suka iya yarda Allah ya halakar da su aka yi magana sanudawa su ma ba su yarda ba suka iya yarda su ma mutane annabi salihu kenan shi kenan Allah ce inna musulmi na ka tafi cikin sallahu wata kimin wasfajir haka kawo musu ma zata salihu da musu fitina ko za su yi imani a wani wajen Allah ya ce wannan taguwan yau ku sha ruwa gobe ita za ta sha ranar shanta ba za ku gobarin shan ku ko ba za ta goba sannan ku wata ta yawa cikin kasan Allah kar wani koyi mata wani mummuna abu shi kenan bana da wasu ayyukan ba ta aza fa ka kawai suka taru da suka shi taguwar ba suka yanka ta bakar ruwa fa su na dumi suka kashe ta kawai ba ruwansu ruwa sun kashe ta sai ya dawon taguwan da ita da yatta ne shi ke nan yatta ku gasa uku ta shiga ciki dutse ta halaka ta haka haka sai annabi salu ya ce musu ya me ya faru ne bayan yara suka ce ai sun kashe taguwa bayan sun kashe ta kuma ta yatta ta yi kuka da uku kafin haraka ta yatta ta sai ya ce to shi kenan zaura uku kwana uku tabatahu fi dariku salatati ayyam zalika wa ajru maqsud kwana uku da rabu abinda za ku dinga kwana uku za ku rabu to shine ba kaga ana kan da mutum kisan annabawa abin da ya faru a baya ko bayan kwana uku azaba ta zo ta halatar da su ga baki da su waɗannan mutane to wanda ta koma cikin dutsen ita ce za ta fito ƙarshen zamani ita wannan zakar salihin ke ta zo ta tana nuna dan wutar dan aljanna har Allah ga wannan lokacin ko har Allah ga wannan lokacin za ta bi ta yi bayani ta ce to wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne wa idza qala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardh tukallimuhum inna an-nasa kanu bi ayati yuqinun Allah ce idan abun ya zo Allah zai fidda wata dabba min al-ardh wata dabba daga bayan kasa tana magana wa mutane yi magana da za a fahimta ba yi magana da za a fahimta ba ta yi to kaga a wannan lokacin da dona a shiratu sa'a ana ganin wannan da magana ya kare duk da ma wasu malaman ta yi da mata zo ta eh suka ce ai ta zo ta yanzu abubuwa na wanda suke magana ko haka ba ai ba fitowa za a yi da fili yadda kake tsammani a ce taguwar taguwar ga shi daga gaishe a taguwar ba sai a yi wani abun kawai kana ga yana yana ta magana kuwa har aiki zai yi na mutum ba yanzu ba ana yi ko babu ba ana yi mutum yanzu ana yi mutum ai sai ka zo ko ka yasa da shi ya karbe ka su komi amma ba mutum ba ne amma ko mutum ne an tsara masa komi ana ce masa robot ko ka gani ku gama ta iya yi komai kana da bayan da kuma kake magana alhali da wayoyi ne ko aka yi aka nan nan su aka baka kana magana to saboda haka abun ba zai zama rigar miliyan da aka fara amma kuma rigina ya zoma sai Allah ya sa mu ke kyawa kashi to wannan wannan suran duk tana wannan magana ba ta magana annabawa an gama aka magana annabi lutu a ciki ka zama kan lutun bin nuru su ma sun karyata ba su yarda ba har aka yi baki suka zo suka ce sun zo suna zuwa suna nema su yi lalata da bakin tun da su ruwa da suke yi shi kenan bakin sai suka karya da su suka shafar da su ba zama suna yi ne ba su kuwa zaɓi da zo a zan maganar su aka zaka maganar mutanen fir'auna shi ma yadda suka karyata da kuma yana abin da aka musu da waɗannan surorin guda biyu a takaice dai suratu qaf da suratu qamar ikram ta sa ban shigar kawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su a sallan idi na azumi ko na layya saboda abinda so kun samu maganar wa'azi abin da ya shafi lahira abin da ya shafi tashin kiyama abin da ya shafi al'ummatin da so gabata abin da ya shafi tashi da za a yi ran tashin kiyama kowa yana ta kansa to wannan hadisi yana karantar da mu cewa ana so liman yana karanta qaf wa qur'anul majid ko kuma istarabat as-sa'at wa shaqqa al-qamar iya zo sallan idi akwai hadisin da ya magana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbi isma rabbikal a'la da kuma al-zaka hadisul ghashiya a sallan idi da waɗannan surorin su ma ana karanta su da cikin da abin da ya suka kusa darussa abin da ya shafi duk dai wannan tashin kiyama da sauransu da magana azumi da sallah da zakka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su su ma to saboda neman albarka da kuma bin sunna da sallallahu alaihi wasallam kai ma limami ana so ka zama haka a cikin abin da zaka karanta na'am وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري وعن جابر رضي الله عنه daga sai na jabir Allah kara masa ya taka da ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama alaihi tsayan jala su bada gare shi ya kasance idza kana yawmul eid ranar sallar eid ya zo khalafa tariq yana saba hanya akarja al-bukhari ma bukhari ya wannan hadisin wa li abi daud an ibn umar nahawu daga abi daud daga abdullah da umar kuma mutum wannan hadisin to shi kuma wannan hadisin yana magana akan bayan idan da sallah sallar eid alaihi sallallahu alaihi wasallam yadda yake yana saba hanya ne hanyar da ya zo ba akan da yake komawa ba yana canja hanya to ibnu rajab ya ce a malamai sun ce mustahabbi ne yawancin malamai sun ce mustahabbi ne mutum ya canja hanya idan ya je masallaci ne hanyar da ya tafi ya dawo akan wata ba akan ta ba wannan ita ce magana Imam Malik da Sauri da Shafi'i da Ahmad wasu malaman sun riskar da Juma'a wasu kace ko Juma'a ba ka ce ba iya yi ba ko Juma'a ne hanyar da mutum ya je ya dawo ta wata hanyar ba wannan ba amma da zai dawo ta hanyar da ya fita to ba ba bai aikata wani abin ki ba makaruhi ne ka amma dai an so ya canja hanya ba wani ya dawo din ya laifi wani ba laifin da ya idan ya ɗaya je da bai laifi to saboda haka nan hadisi yana karantar da mu cewa ana son mutum ya canja hanya aka zai so sannan malamai sun yi magana don me ya canja hanya ne amfani da wasu malamai suka ce ne saboda a nuna ƙarfin musulunci duk wani wanda yake cikin musulmai ke rayuwa da su sai ga sun fito ta nan sun fito ta nan sun fito ta nan ya gane musulunci da ƙarfi saboda wannan wasu da jiha saboda cudanya ne kana zuwa kan hanya daya ta kokowa a garin hanyar dawowa to dai akwai nazariya da yawa da aka yi akan me yasa ake canja hanya da amma dai ana so a canja suna ne da sallar kullum haka yake kai ma sai kai ka bi ta wannan layin kamun sallama assalamu alaikum assalamu alaikum ka ga gaisa da su barka da sallah barka da sallah ka dawo ta wani layi su ma ka sake gaisa da su ka ga sai ka samu lada da yawa duk da wani yana da miyamma baya sallama kuma kaga aiki ya lalace ana so in ka ga mutuwa ne suna zaune ba mu sallama kafin kauce to haka ya nabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ana nabi radiyallahu anhu qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima qala qad قد أبدل لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن انس رضي الله عنه زين انس الله كرم سيدا قال يا شي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنا صلى الله عليه وسلم يا أبو المدينة ولهم يوم يسنا ذرا نكوب دابيو يلعبون فيه ما سنا وتأتي من نكوب دابيو فقال سيتي أنا أبدل لكم الله به ما خير منهما لأن الله يشجع مكو وأنا تسكت قال يهدى فوانا تنباركين ناكو سوني يوم الأضحى ranar sallar layya wa yawmul fitr da kuma ranar sallar azumi a kare da abu dauda abu dauda ne ya fi da wani hadisi wanda sa'i da sa'i bi isnadin sahihin da dangane mai kyau to anan kuma ana maganar ranar sallah ana so a yi murna a farin ciki da wannan rana a yi murna a farin ciki a ranar sallah ranar sallah azumi ne ko ranar sallah layya ana so mutum ya murna a farin ciki cikin nau'i na murna da farin ciki dukkan nau'in abin da ke nuna farin ciki mutum zai iya yi in bai saba shari'a ba ne ya nuna murna da farin cikinsa na alquran ya ce kun fadlillahi wa rahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wannan ma ta falalan Allah ne ya maka ya ba da damar ka gabatar da ilimin da Ramadana ka kare shi kuma falalan Allah ne ya maka kana roƙon Allah ka gode masa da bayan Allah suka samu suka sauke farilin su na gabatar da aikin hajji to wannan godiya ne washkuru ni batallahi in kuntum iyyahu ta'buduna ku gode wa ni'mar Allah idan ku kasance Allah kuke bauta to tunda haka ne ana so mutum ya farin ciki ya murna ta jahiliya ko kuma wanzu zo zuwa annabi sallallahu alaihi Madina suna da wasu idodin da suke da suke nuna murna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ya canja muku yanzu ya kawo muku ranar sallan azumi da ranar sallan layya ana za ku yi murna ku farin ciki amma murna da farin cikin da za ku yi duka kar ya sha ba a shari'a kana ce ranar sallah ne ta ranar sallah ne mutum da yana aikata aikin banza daɗe bai ba sai ranar sai ce yawwa yanzu ka ai baki ya bude ko yanzu ka baki ya bude shi kenan duk sharholiyar da dade bai ba a ranar da ya yi ta saboda wai yau ranar sallah ne wani zai shi da wani abu banzo sa ranar ba shi a ranar da yi wa ranar sallah ne shi ne farin cikin sa to ba a so a shirya abin da ya saba a shari'a sai farin ciki da murna cikin abin da ya dace a shari'ance sannan kawo cewa yara ƙanana haka a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo suna dan kida kida haka irin kidan ƙwaryar nan a sa da ruwa ne ko da ne ya sa ruwa a sata ƙwaryar a kai yawa to suna yi suna cikin yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo ko su kula suka ci gaba da wasansu sai na abubakar ya shigo suna yi wasu gaza ba sai na wuri na shigo a zai magana wasu suka da sai kaya sai suka gudu sai suka tattara su kai gaba kafin ya ce kafin ya yi magana ba sun tattare saboda shi sai na uwar izara an shekara talata fajjar gaira fajji idan shi ne ya rufe namu yana biyuwa nan to zai canji hanya ka gana shi ɗaya yana yawa jikin hada kawon jini ba kamar yi zai namar in shi ɗan ya hango shi na tahowa to shi ɗan ne ke ba da wuri radiyallahu anhu shi da kansa zai kauce kafin ma ya wani abu to anan ma malamai sun ta magana duk da ba kamar hadisin anan ba kawai na kamar ne saboda wajen cewar ana iya yin wasa a wannan rana malamai sun yi magana akan cewa to ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba su gudu ba sai na abubakar ya zo ba su gudu ba sai sai na umar ya zo su kula su tashi mi gena yi ne biya duk da wani wajen an ce ya yi magana aiki yana zuwan da suka tashi da zai ce wasa ne kuma za a zo a gina annin sallallahu alaihi wasallam sai annin sallallahu alaihi ce a'a kowane mutane suna da irin su saboda ka wannan ranar ranar farin ciki ne ranar iri ne a basu su yi murna su farin ciki to wasu suka ce haka saboda haka za a iya yi dan wasanni wanda bai saba shari'a ba a wannan rana wasu kuma suka ce a'a ba za a yi ba in dai wasa wasa wasa musulunci bai zama yawa wasa ba to dai amma jamhuri sun tafi tafi tafi akan cewa za a yi in dai bai saba shari'ance ba bai saba shari'a ba za a yi wani ali radiyallahu anhu kala min sunnati an yakhruja ila al-eid mashiyan rawahu tirmidhi wa hasanahu wani ali radiyallahu anhu da sai na Allah kara masa yadda kada ya ce mina sunnati yana daga cikin sunna an ya khuruja ila al-eid mashiyan wani daga sallar eid da kafa rawu tirmizi imam tirmizi da wannan hadisin wa sanahu sannan ya kyautata shi to ali sai na gona sai na ali an yi magana cewa ana son mu tafi sallah sallar eid na azumi ko na layya da kafa haka aka bi so yana daga cikin sunna haka ne sallallahu alaihi wasallam to ibn battal ya ce suna cikin fita idi shine a wajen malamai mutum da biri da kafansa ya taka ya ji masallaci saboda wannan yana daga cikin kaskantar da kai ya nuna shi ba kowa bane ba shi ba kowa bane ya kaskantar da kayansa ya koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala bai nuna girman kai ko ya nuna wata fariya ko alfahari ko jin kai ko wani abu ba ya kaskantar da kansa ya je masallaci amma fa tafiya akan abun abun hawan ma mubahi ne mutum ya halatta ya tafi akan abun hawa ya je masallaci idi amma dai a sunna kam daga baki ruwa ni hawa abun hawa kuma bai laifi ba a garru ya rawaito daga sai na umar bin khattab ya ce sai na umar ya kasance ranar sallar idi yana fita da kafa har ya je masallaci idi sannan sai na ali ya faɗa kamar da muka karanta yanzu cewa yana daga cikin sunna mutum ya tafi masallaci idi da kafa saboda haka a mazan imamu malik da sauri da shafi da ahmad da wasu malaman suka ce a je mustahabbi ne zuwa idi da kafa ana so amma bai samu shi ke ba sannan imamu malik ya ce mu muna tafiya mu je masallacin idi da kafa saboda wurin da muke da masallacin yana da kusanci ba nesa bane tsakanin mu da masallaci shi yasa muke zuwa gaba amma wanda wuri ya masa nisa to babu laifi a gare shi ya haukan abun hawa ya je masallaci sai na hakan sai sai da ali karamallahu wajen yana zuwa masallaci iri akan abun hawa amma mamun na kai ya karanta ya ce makaruhi ne mutum ya haukan abun hawa ya je masallaci iri ko kuma masallacin juma'a an fi so ya je da sabon sa amma dai maganganun da malamai suka zai aka suka ce wannan lamarin gaba ɗayansa mai sauƙi ne mutum ya zo da ƙafa ko ya zo a kan abun hawa kawai dai abin da ake so ya lura da shi shi ne ya kasance a hanyar da ya tafi ba kan ta ya dawo ba hanyar zuwa sarrafa hanyar dawo sarrafa an fi so ya kiyawa amma wajen kamar yadda imam malik ya ce wani yana da nisa to ya hawa kan abun hawa ya ce in ba shi da nisa kuma ya ce da kamansa ya fi wannan shine abin da ya shafi tafiya zuwa masallacin idi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yawm al-eid fa salla bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-eid fi al-masjid rawahu abu dawud bi isnad layyin wa ana bi hurairah radiyallahu anhu sai na bi Allah kara masa yadda annahum asabahum matarun lalle ruwa ya same su fi yawm al-eid ranar sallar idi fa salla bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-eid fi al-masjid sai annabi ya da majalar sabbata gare shi ya musu sallan idi a masallaci rawu abu dawuda abu dawud ne rawaito shi bi isnadin layyin da dangane mai rauni a cikin dangane sakon mutum da ake ce masa isa bin abdul ala bin abi farwa shi kuma malaman hadisi mun san shi ba saboda ka sai aka rauna na hadisin saboda shi amma kuma haka ne magana take annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi fita yana yin sallan idi idan da ruwa a masallaci kama malamai sun yi saɓani a kan sallan idi a masallaci ko da ruwa ko ba ruwa yara magana take za a sallan idi a masallaci ko ba za a yi ba magana na farko suka ce sallan idi ana yin ta ne a wajen da aka kebe ake ce masa musalla ana ke sallan idi a musalla ake ba masallaci ba wajen yin sallah a fita bayan gari ba masallaci ba amma suka ce wannan banda maka su maka banda zuwa ciki wannan shine magana na jamhurin malamai cewa duk wani garin da ba makka ba za a fita bayan gari a jiya zallan idi amma makka kam za a cikin gari banda imamu shafi sai dai idan da wata da rura ko kuma wani izinin da zai hana a fita amma shi imamu shafi wajen zaba haka bane zamu ji me a wajen shi saboda hadisin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fitar ranar sallar idin azumi ko layya zuwa ga wajen da aka tana da yin sallah sannan sun kama hujja da wannan hadisin makaranta na sai na biyu ra cewa idan ruwa ya same su suna da sallah a masallaci haka uzuri ya wuce wannan shine magana na farko cewa ba za a yi sallar idi ba sai dai inda wani dalili mai karfi za a yi masallaci amma in babu to a fita waje a fita wajen masallaci a jere magana ta biyu suka ce yin sallar idi a masallaci ya fi ma ya fi a kan fita filin idi wannan shine magana imamu shafi ya ce saboda babu wani wajen da ya bi shi masallacin shi a nasa gani yace kuma haka haka yake ga yace ba wani da yi masallaci wa annal masajid lillahi fala tad'u alla ahada ko saboda ka bawurin da ke masallaci saboda ka masallaci ne kamata a yi a ciki ba ba ware wani waje masallacin idi ba za mu faɗi da biyan da amurki to sai kuma ya ce sai dai in masallacin masallacin gari ya kasance ya yi matsi kuma mutanen karkara za su shigo za a za idi don matsin sannan to za a tafi kuma take na ji a yi ya ce a sunna amma ana yin sallah ne a wajen da aka tana zarin yin sallah ba a masallaci ba kamar yadda hadisi ya gabata saboda me ake wannan saboda mutane suna yawa shi bai da zage saboda yawan jama'a ne yasa ai aka ce a fita waje a jiya sallah wajen yayi matsi ko masallaci idan ya kasance yayi matsi mutane za su cutu sun zo sallan yi kuma sai cuta ka to saboda haka ya ce to shi a nan shi hujjojin da ya bayar na cewa a yi sallah a masallaci ke in akwai waɗannan uzurori masallaci ya yi matsi masallacin in aka haɗu aka yi sallah a cikin wasu za su cutu saboda yawan jama'a to a wajensa sai a fita waje a yi sallah amma in babu wannan yana ganin aka sallah a masallaci ma ya yi ba sai an fita ba saura kuma suka ce a fita ya fi sai dai inda uzuri ruwa ko wani abu sannan kuma har yanzu malaman suka ce ana kalifantar da sallan idi a wasu mutane a masallaci mutane ne masu rauni wanda ba za su yi zuwa masallaci idi ba yana can neza to sai a kawo wani a ce kai ku shiga masallacin nan ka jagorance su su sallan idi su sallan idi da su inda masu rauni ne watakil guragu ne watakil makafi ne babu dan jagora watakil jikin ma ba zai iya tashi ma ya motsa je ba kaga duk da malaman sun yi magana cewa to wannan dai ai da ne kenan yanzu ka za a kwashi mutum a san a kai shi akwai abin da zai ɗebe shi ya kai kuma a ina ake yi ko to in akwai masu rauni wanda ba za su iya ba haka ce to za su iya haɗu a masallaci sai su yi nasu sai su yi nasu duk da mun ce kuma sun ce zuwa na uzurin kamar ya kau tunda biyan da kake za a yi ɗaukar zaɓe ga masallaci ko min nisan sa saboda sai na ali ya tsira ibn mas'udin ya ce ya zauna mutane masu rauni a musalla a masallaci ba su sun je masallaci idi ba to ana iya yin haka saboda kan yi akwai ruwa ba yadda za a yi ruwa ya zo zai takura ba zai alƙi masallaci ba a wato wajen sallah ba musallacin da ake yi na bayan gari sai a sallah yi a masallaci wani uzuri mai karfi ya zo ba zai yi abita ba sai a masallaci ya yi amma in babu uzuri jamhur sun tafi cewa an fi so a fita waje jamhur a wajen su a fita waje a jiya sallan idi ya fi haka ake so wannan shine karshen wannan babin da ya mana magana akan sallan idi guda biyu na sallan azumi da kuma layya da insha Allah idan muka sake zama zamu magana zamu shiga kuma babin da zai magana akan salatu kusuf sallan kiswewa kiswewar rana ko kuma na wata insha Allah shine babin da zamu shiga abin da makaranta na daidai Allah ba mu dadan sa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh